بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أصل fasul rabi'a kenan za mu yi a cikin wani nau'i daga cikin nau'i na ibdali نعم إن يكون السابق منوار ولا وتصل من عروض عرياء فيعني الواو قلبا مبجما وشزموا الآجار ما قد رسما من ياء أوى ولتاريك أصل ألف عبد الله بعرفته متصل إن هرك التالي وإن سكنك وإلال غير اللام وهي لا يكف هلال هذا تسكين غير غير غير أليف أو يا التشديد فيها قد أليف فصاها عين فعل وفعل ذا أفعل كأك يد وأهولا نعم إن يسبق إن يكون السابق من واو idan sabiki wanda yake ya riga sai ya zama ya dauri ya zama ya sukuni shi sabiki min wawi نعم wato wanda ya riga daga wawi نعم waya da kuma ya sai ya zama da cewa sakini ne shi نعم wato a wattakala kuma gashi nan ya zama kuma ya sadu wato ma'ana ya zama a cikin kalma ɗaya ne duk inda aka je a mutasili ya zama ba mufasili ba an ce mufasili shine wanda abin ya zo a cikin kalma guda biyu kenan an ce mutasili kuma wanda ya zo a cikin kalma ɗaya abin da yake nufi anan shine idan wau da ya suka zo a cikin kalma ƙwaya ɗaya sai ya zama na cewa ɗaya daga cikinsu ta riga da sukuni kuma sukunin ya zama asiliya shine ga suna abin da yake nufi mamu urulin ariya نعم kuma ya zama ya tsire ta gabarin uruli wato ma'ana ba arili bane abin asiliyi ne shi to abin da za ka yi masa a nan wajen sai ka نعم musanya sai ka musanya wawi ya koma ya shine ikilibanna wawan ai fakalibanna ka juya wawan ya koma ya sai ya koma ya in ya koma ya din kuma mudgiman sai ka idgamin ya din cikin ya kamar misali yanzu daga sada ne sai kake son ka ce shugaba sayyidu to asalinsa sayyidu shine asalinsa sayyidu shine asalinsa kaga anan wajen gaya yau kuma wadda take sake na ce kuma sannan har ila yau bayanta akwai harafi wanda yake mutaharriki mai fata a bayanta shine sun yi din nan duk lokacin da ka zo ka samu wannan ya zama akwai ya ko kuma akwai wawi an gane ko Af- afwan ya zama kai akwai ya da wawi a cikin kalma guda daya ga wawi ga ya amma sai ya zama ɗaya daga ciki sai ya zama yana da wasali mutaharriki ne shi na gaban kenan na bayan sai ya zama ɗauri gare shi amma kuma sai ya zama bayan ɗaurin kuma harafin shi kuma da yake bayan mai ɗaurin shi kuma mutaharriki ne shi kaga misali yanzu sai gudu da muka ce kaga ya ga wawi amma kuma ya din sai ta zama da cewa sake na ce shine in yaskunu sabiqu kenan shi wanda ya riga ya fara zuwa sai ya zama sukuni daga wanne min wawin wa ya'in inda aka zo aka samu wawi da ya wata sala kuma suka sadu a cikin kalma kwaya ɗaya duk gaba ɗayan su kuma wa min urulan ariya kuma ya zama da cewa sun tsare ta gabarin haralanci ba da harli bane abin ba zuwa ya ba dama haka yake asali ne shi kamar misali yanzu sai widu din nan to kuma sai ya zama a bayan sa fataha ne kamar sai sa din nan to abinda za ka yi yanzu sai wawun sai ka mai da shi ya koma ya kaga sai ga kuma wata yada yanzu sai yi to tunda akwai tawalla a misali kuma yanzu an samu kalmomi har harfa iri daya a jere a waje daya laraba sun ki haka sai ka idgamin daya a cikin daya shine yace murjiman ai idgamin daya a cikin daya sai ya zama sayyidu ko kuma yanzu mai witu ne da daga mata mai witu to shi ma yanzu wannan wawun da ya sun zo sun haɗu amma sai zama wanda ya fara zuwa ɗin saki ne shi to abinda za ka yanzu wawun nan sai ka canja shi ya koma ya sai ya zama mai yi to sai kuma ka idgamin ya a cikin ya sai ya zama mai yi to an gane ko to abinda za ka fara وشزموا دا to wannan abin da ya- ya faɗa a yi wannan abubuwan a cikin kalmomin guda biyu ba zai yi tasiri ba idan aka zo aka same su a cikin kalmomi guda biyu kaga ba su samu itisali ba kenan kamar misali kace ibnai waqidu ibnai gaya ga kuma wawi shan a can amma kaga ai daban-daban ne wannan ibnai kalma ce daban waqidu to wannan haka zaka faɗi sai kai tasirin su ba wannan can aka ce zaka canja نعم ka gane ko haka na ai mun ce wa min urulin arya idan ta zama ita dauran da ta zo kuma yau arila ce ban gane ba haka take ba an yi ne ko tikila ko saboda tafifi kamar yanzu ruqyatu sai ka ce ruqyatu ruqyatu ai ga wawi sakini ga kuma ya a gaban sa wanda kamata ya a nan wajen inda a ka'idan mu ce ka canja ko kaga wannan watakila wawin ya koma ya sai ya zama ruyyatu inda abinda ya san kenan abinda ya kamata faɗa kenan to a nan wajen tunda ita wannan wasalin na kan wawi sukunin nan ai arifi ne domin tahbibin ru'uyatu ne sai ka zo ka ce ru'uyatu to tunda wannan arifi ne dama fi sa yake wa min qurunul qarya sai ya zama ya tsare ta gabarin aralanci a gabarin ba asali bane shi idan ya zama asalin gamma ce akan ta ciwon ne ba ita ru'uyatu a haka yake ru'uyatu ka dauri alhamza na'am ru'uyatu a da aka ce ta hakiki akai eh ta habibi ta habibin shine maimakon yanzu ka ka ce ru'uyatu ka ce ru'uyatu ai ka ga ta hakiki yawa ka ce kai wannan din ba Na'am.
a ga ka sauke shi Eh, domin ta hakikin ai ya bi wahala Eh, eh.
yawa to shine to shi za ka ce ru'uyatu na'am ko kuma misalin asalin ƙauya ƙauya da asalin kalmar na daga kowato ne na'am ƙauye ya kamata ya zama sai ka ce ƙauya na'am ƙauya ai tafifi ne kai to shi ma wannan babu wani abu da ciki shi ba ba dama yanzu ka ce ƙauye din nan za ka ce kamar da ka ce ƙayya kamar wani wurin ka ce za ka mai da shi ya koma ya kuma sannan ka yi rigamin ya a cikin ya fi na'am ƙayya sai na'am ka ce ƙauye domin a nan wajen adana ce shi wannan sukuna Na'am.
zuwa yayi na'am Mm, ƙauye ne aka ce ƙauye na'am wasazza mu guda Mhm. Ku shaida shaida ma kadaro shi ma amma mu da abin bayarwan gaira ma kadun su ma wani abin da aka rubuta shazi ya yi shazi indai ba wanda laraba ne suka zo da shi ba to duk wanda ya zo wannan irin wannan shazi ne kawai na'am sai dai ba za a amfani da shi, ba za a kesa a kansa ba amma yanzu inda aka ce awiyal kalbu awiyal kalbu awwatan awwatan na'am ka gane eh da aiwatan ne na'am aiwatan to kaga a zo a ce za a yi irin wannan a ce yanzu kuma abin da za a yi a ce ya din nan ta koma wawi
wawi a ce ayyatan wawi kai koma ya a ce ayyatan Mm, a ganda ka'ida na kiyasan ai abin da ya kamata in an ce aiwatan kamata ya koma ayyatan mm, to amma a nan wajen sai aka ji laraba sun ce a wuya kalba awwatan na'am wannan shi ne lafi basu alai yawa ta zama mankuli yau zama ba da ma ya zama an an ce na'am ni yaron hawa bi tarikin asil asil ne bi tarikin mhm.
min ya'in hawawi usul ne ba eh usul Mm.
na'am usil Eh, a alifan sada alifi na'am na'am ga min yayin ibdil alifan ga nan na'am min yayin daga ya awawin ko kuma ya ko kuma wawi bita harikin da ya zama yan ko wawin ya zama na cewa mutaharriki ne shi na'am usila kuma ya zama na cewa dan asali ne shi in na'am aka sami irin wannan ibdil alifan kan musanya shi ya koma alifi amma fa idan ya din ko wawin ta zama ba da fatihin bayan fataha ce muttasilin kuma ya zama da cewa a cikin kalma guda ɗin shine muttasili ne sannan in hurrika tali kuma idan ya zama da cewa wanda yake bi din ya zama muharraki ne na'am na'am a nan wajen abin da yake nufi shine idan wawi ko kuma ya na'am sai ta zama da cewa ta zo a cikin kalma kwaya daya kuma ta zama da cewa mutaharrika ce ɗaya daga cikin waɗannan har- harafi ne Na'am.
mutaharriki ne wawun ko ya ɗan na'am sai ya zama kuma abin da yake bayan ta ha'ila yau fataha ne gare shi na'am
to wannan abin da za ka yi a nan wajen sai ka mai da wannan wawun a nan wajen ya koma alifi na'am
abin da za ka faɗa kenan na'am yanzu misali kamar yanzu ƙala Mhm.
kaga asalinsa ai kawala ne Mm, kawala mm, kaga wawu ya zo yana da harka na'am sannan harafin da yake bayansa shi ma yana da harafin Harriki, eh, mutaharriki ne shi na'am to yanzu idan aka so irin wannan dole wawi yanzu ya tashi ya koma alifi sai ka ce masa kala na'am
ko baya'a Mm, kaga ya din nan ga ta zo mutaharrika ce sannan abin da yake bayanta kuma ya zama fataha ne shi to dole ne yanzu yannan ta koma alifi sai ya koma ba'a na'am daga baya amma kaga da sakini ne kamar yanzu da kal- asalin kalmar albai'u Mm.
ko kuma alƙaulu a yanzu wannan wawun ba mutu harake bane sakini ne ko to yanzu nan dole ka bar shi a haka na'am ba dama ka ce za ka canza shi Mm.
domin sakini ne abin da yake bayan sa kuma mutane Mutane.
to shi kenan tunda mutu harake ne za ka za ka bar shi Mm.
shi sa ka ji ya ce maka bi tahriki na'am ya zama duk suna wasali suna da wasali ne mm, ka gane na'am kuma a gashi nan usul mm, da kuma ya zama cewa ita harkar ta zama asaliya ce ba arila ba ce ita ma na'am kar ta zama cewa harkar arila ce ita kamar misali yanzu in ka ce jai'anun ko tau'amun asalinsa shi ne asalin wannan ɗin jai'anun to abinda idan ka zo ka samu wannan sai ka ce to alhamzan nan tun ta zama ta harkiya kuma ga abinda yake bayan yana sukuni sai ka ɗauki harkar da take kanta sai ka mayar wa kan yaɗin nan na'am ko kuma tau'amun ka mayar da alhamzan nan kan wawi kaga ya zama tawa tawa ko kuma jaya to wannan alifin tun da ka canja masa yanzu ya koma tashi daga alhamza sai ka cire shi kwata-kwata na'am sai ya zama jayalu ko tawamu na'am abin da ya kamata ya zama kenan to waɗannan kaga abin da isa abin nan ɗin arila ce an gane ko mm, shi wannan ba za ka ce za ka kidanya da shi ba na'am shi sa a nan wajen ba mu ce wannan yar ta koma alifi ba
saboda kuma mu ce sukuni.
wancan wawan bai koma alifi domin sukunin da zo nan saboda a da ya zo wannan ai an canja idan ka koma dan ai an canja sukunin eh da kace tau'amun ai ka cire alhamza ka wasalan alhamza ka dawo da shi kan wa kan na'am wawi eh ai ya wawi ya zama mutaharriki eh mutum ya zama mutaharriki kuma abin da yake bayan zama mutaharriki ne ai a ka'ida wannan wawan dole ya koma alifi ai na'am to amma anan ba zai koma ba na'am
an gane Na gane.
domin wannan fatahar da ta dawo kan wawi arila ce na'am ba asali ba ce na'am dama magana da muke game da shi za muka ce usul din nan.
eh dole sai ya zama dan asali na'am to muna son mu koma wani cewa idan ba dan asali bane ba eh kaga ba zai koma ba dole kai tafiya dole ka bar shaka Na'am.
saboda haka yanzu dole ya zama jayalun ko tawar ta wani dole ya zama haka na'am saboda haka dole sai an same shi ya zama mutaharriki kuma wan fata ma kabla na'am Mm.
na'am ina warkar tali shine idan ya zama hori katali hada yake wannan karatun ai duk gaba daya ko wannan kuta mutu ya zama ba da fatihin ne bayan fataha kaga kaman mut- abin da yake a farkon sa akwai fataha kenan mm, muttasilin kuma ya zama muttasili ne shi kaga ya zama a cikin kalma ɗaya kenan ba a cikin kalma guda biyu ba na'am ko na'am in hurrika tali idan ya zama wanda ake bi din gare su kuma ya zama da cewa shi mutaharriki ne shi mm, kaman baya kaman baya kaga ya din aya mutaharriki ne shi mm, to idan aka samu irin waɗannan abubuwan to dalilin da zai sa kenan a yi wannan a abin da muka ce za a yi a yi A yi kalbi ibdalin.
eh a yi kalbin alifi ya koma ai wawi ka koya ta koma alifi na'am dalili kenan da yake kina to idan kuma yanzu aka daure shi fa kaf
sai ya zama kaffa ilala gairin layi sai a kame ilali amma ilamin ilalin na gairin layi wanda yake ba layi ba wato anan wajen abin da yake nufi shine cewa da abin da yake bayan nan nata zai zama da cewa kuma yau bayan shi wannan dama abin da muka faɗa ai shi harafin idan ya zama da cewa yana da fata shi harfa illatin nan abin da yake bayansa yana da fata mm,
sannan wanda yake gabansa ma kuma yana da fata mm, shi ne yan huraka tali kenan na'am shi ne muka ce za mu yi wancan hukunci na'am to da a ce yanzu wanda yake gaban shi harafin illan nan ko wawi ne ko- ko waya wanda yake gabansa shi kuma sai ya zama saki ne na'am to wa'in ko da sukuni wanda yake tali bayanansa kenan.
yauwa su kina tali kenan kaga ne Eh.
kwanan can haraka huraka tali eh to idan aka samu irin waɗannan na'am to abin da ya kamata a yi shine sai a yi tasiri na'am
an gane ko na'am amma shi ma ana yin tasihi ne idan ya zama na cewa harafin illan nan gairan layi ba layi ba ne kamar misali yanzu misali sai ka ce bayanun ko ɗawilun kaga yanzu ga ya mutaharrika ce na'am abin da yake bayanta mutaharriki ne amma abin da yake gabanta menene saki ne to yanzu a ƙa'ida idan da ya ɗin nan da ta zo ta zo ne alamun kalma to dole ne kalmar da ilali na'am amma cewa kasancewa ta yau da ta zo duk da ta zo din nan sai kuma ta zo har ila yau ba ta zo ne alamun kalma ba na'am to a nan wajen abin da za ka yi mata sai ka yi tasirin ta kawai na'am bayanun ko ɗawilun ya din nan ba dama ka ce za ka yi wannan haka za ka batta yin da kake din nan na'am
an gane ko wato sharaɗin a ce ka yi ilalin sai idan ya zama na abin da yake gaban harafin illan nan ko ya ko wawi sai ya zama sakini ne sannan kuma ya zama yar ta zo ne alamun kalma na'am na'am a gane eh shi ne sharaɗin da za a yi mata amma yanzu kamar bayanin nan ka ga shi abin da yake gaban da zaki ne amma sai dai ba alamun kalmar take ba to dole kai tasirin ta na'am
to idan da ta kasance alamun kalma ba
na'am kuma sannan har ila yau ya zama da cewa sakini ne da yake gabanta eh
to shi ma wannan abin da zaka shi sa ya ga maka yace misali ah, idan ya zama da cewa ita zo alamun kalma kalma ne to dole ne kai mata ilahi na'am to kuma har ila yau akwai wani sharadin ko da ta zo alamun kalmar mutukar ya zama da cewa abin da yake gaban da sakinin da aka ce yana gabanta na'am sai ya zama ba alifi ba na'am ko kuma ba ya ce mushaddada ba na'am amma idan alifi ne ko ya yi mushaddada ce to ko da ta zo alamun kalmar shi kuma wannan abin da yake gaban nata ai kamar alifin ya zama sakini ne Mhm.
to shi kuma ba za a hilali na'am misali kamar yanzu kace rama ya na'am rama ya Mhm.
kaga abin da yake bayan ya din nan maftuhi muharraki ne na'am ita ya din muharraka ce na'am abin da yake gabanta sakini ne na'am
to kaga da a ka'ida ai ya kamata kuma ya din ta zo alamun kalmar ce eh kaga da a ka'ida ya kamata a ce a nan wajen a hilali na'am to amma sai aka sa wani sharadin kuma idan ya zama ba alifi bane eh to ayan nan rama ya alifi ne na'am to shi sa ba dama ka ilali a nan sai dai ka bashi a haka na'am ka tasiri na'am ko kuma ta zama ya ishi ya ce mushaddada kamar alawiyun Mhm.
alawiyun la
wata kaga mutaharriki ne gawa mutaharriki ne wuyi da ka faɗa Mhm.
da abin da yake alawi ya kamata a ce tunda ya ya ce mushaddada ai akwai alawi Mhm.
kuma gashi ya zo alamun kalma tunda gashi ya zo Mhm.
amma kuma ya ce mushaddada a gaba na'am to shi ma a nan wajen saboda kasancewa mushaddada a nan wajen ba da ma ilali dole a bashi a haka.
na'am za a shi kenan sharaɗin kafin a yi sai an samu taki ne sannan ya zama lamun kalma ne sannan kuma har ila yau ya zama ba alifi a ƙarshen sa ba alifi bane ba ba ya rushe da dawa sai wa'annan sharaɗin guda uku sun zo sun yi za a yi lafi na misali shine kaman wanda muka ta karanta a sarfin nan na'am kaman yanzu ma hasha ya hasha na'am kaga hasha ya hasha kaga idan ka duba a nan wajen yanzu ka sami sha ɗin nan mutu haraka ce Mhm.
har har abin da yake a bayanta har- harka ne Mhm.
sannan ga ya a gabanta ko na'am to sai ya zama wannan yanzu ya din nan tunda ya sha din nan ai daga hashe ta ne Mhm.
duk da an ce ya sha ai alifin nan da ake gani amma ya ce eh ya hasha ne Mhm.
to idan ka zo yanzu kana son za ka yi jam'i sai ka ce ka ƙara wawi da nuni na'am
ya zama cewa so kake ka ce suna jin tsoro matsala na'am
to kaga yanzu ya hasha ya hashauna Mhm.
abinda za ka ce kenan na'am domin shi yanzu wannan alifin da ka faɗa na farko ai kaga ga ƙarshen kalma yanzu sannan har ila yau sake ne shi ko na'am sannan kuma a ƙa'ida yanzu in ka ce ya sha kuna ka tsara wawi da nuni Mhm.
kaga yanzu a nan wajen akwai inda za ka yi dole kai kalbin sai koma me dole ya koma wawi na'am
saboda me saboda abin da yake bayan sa mutu hariki ne Mhm.
shi ma kuma kansa mutu hariki ne Mhm.
to kaga a nan wajen sai ka ce ya hashe yuna na'am shine abin da za ka faɗa na'am ya hashe yuna na'am wanda inda kiyasi ne abinda zaka faɗe shi kenan Mhm.
amma haka ba haka ake cewa ba ya hashauna ake cewa Mhm.
to a nan wajen dole ne ita wannan yaɗin kamar yadda ita koma alifi na'am in ta koma alifi saboda me saboda yau ga ta zo alamun kalma Mhm.
wanda yake gabanta sakini ne na'am wanda yake bayanta mai fataha ne Hadisi.
ko Mhm.
sannan kuma sakinin nan da yake gabanta ba alifi bane ba ya umushadda bane Mhm.
to kaga a shikenan dole ta bi ka'idar cin da muka faɗa na'am dole yanzu wawi ya koma alifi Al-Ilali. Mhm.
in an ilali kaga zai zama ita wannan wawan zai zama ya koma na'am to in ya koma alifi kuma ai yau za a samu iltika usaki sake ne Mhm.
domin ya hashauna zaka ce Mhm.
ko na'am ya din da yau ta koma ta koma alifi alifi To in ta koma alifi kaga zaka ja ta kenan kuma ga daurin wazo na'am To idan tunda ta yi aka samu iltika usaki ne ai kusura a zuwa aure sai na'am kace anan wajen kasara ba ta yi barka shafe na'am saboda haka sai ka shafe ta in ka shafe ta kaga me zai zama ya hashauna
wannan shine abin da aka na'am isa a nan wajen abin da yake wa in su kina na'am idan ya zama abin sakini ne to kaffa ilala gairin layi Mhm.
in dai sakini ne to kai ka ka- ka- ka kame ilalin gairin layi Mm.
wato kada ka ilani kenan Mm.
kaga ka tazihi kenan na'am amma jazihin gairin lami wani lami Mm.
kaga idan lami ne kenan
za a yi zaka yi ilani kenan amma kuma wahaya la yukab Mhm.
shi ba a kame ilaluha ba a kame ilaluha ilalanta bi sakinin duk da koda ya zama lamun kalmar ne kuma ya zama sakini ne a gabansa Mhm.
bayan sa mutu harike ne duk da haka ba za ka yi ilali ba idan ya zama na cewa abin da yake gaban alifi ne shine yake bi sakinin gairar alifi sai idan ya zama sakinin ba alifi bane au ya ya itish tashdidu ko kuma ya ce wadda ke abin shaddadawa fi ya kar ulu wanda aka saba ne na'am
to wannan shine abin da yake nufi na'am
نعم An gane ko?
نعم yawa نعم نعم وصح عين فعل wa fa'ila za a fa'alan ka a ga yadin wa awala نعم shi kuma anan wajen abin da yake son ya gaya maka shine a can mun gaya maka mun ce akwai wani fi'ili wanda yake awan fi'ilinsa yakan zo da fa'ila awan manzarinsa yakan zo daga fa'alan amma idan za ka yi sunan fa'ilinsa af'alun ne na'am to a kansa yake son ya maka magana yau wannan Mhm.
idan shi irin wannan wanda ya zo ina sai ya zama ainihinsa ainihin wannan kalmar Mhm.
sai ya zama musalli ne na'am don haka ne ba yanda za ka kai ilali a nan dole ne sai ainihin ya zama kasa a shi kawai misali yanzu ka ce a wira a wira na'am ka ga fa'ila ne fi'ili majinsa na'am awon fa'ila ne نعم na'am kuma sai ya zama na ainihin kalmar mutalli ne domin wa wannan illa ne نعم kuma sai ya zama da cewa har ila yau manzarinsa idan za ka yi manzarinsa cewa za ka yi fa'alan Mhm.
نعم kaga a wira a ai, afwan za a af'alin idan zaka yi sunan fa'ili kai zaka ce a af'alin Mhm.
kaman a wira a awarin zaka ce na'am amma idan zaka yi manzarin sa awarun na'am fa'alun sai abin da zaka ce kenan eh to idan dai aka samu irin wannan to wajibi ne wannan ai, wawan dole kai tafiyin sa ba dama ka ce zaka yi majalis na'am to wuce zaka yi wani ilani dole ne haka zaka tafiyin sa a wira kaga fi ilimadi Mhm.
a awarun sunan fa'ili awarun mazari haifa fi'ili maji a hayafun sunan fa'ili Right.
hayafun fa- mazari gayida fi'ili maji a gayadon sunan fa'ili gayadon
Mustard.
mazari duk wanda ya zo da irin wannan sigar Tasig.
wannan tasigin za ka yi masa wannan ƙarfin illar na tsakiya wanda ya zo a ainihin nan bayan da za a canja shi na'am dole ka bar shi haka na'am
نعم to an ga yadu din daga af'alo ne ye afalu ne za a fa'alu sunan sunan fa'ilin san aka ce a gayyadu sunan fa'ili ne a gayyadu kaman a hawalu kaga a hawalu shi ma hawila ne sannan sunan fa'ilin sa ya zama hawalan Mhm.
sunan ah, mazari- Mazari.
mazarin sa ka ya zama Mm.
sannan sunan fa'ili kuma zai zama a hawalu na'am shi su ne ba da misalin su guda biyu a Na'am.
gayyadu da a hawalu نعم نعم وإن يبين تفاؤل من افتعل نعم wal ayanu wawun salimatu wa lam ta'al wa in yabin tafa'ulu idan ya zama tafa'ulu ya ginu min ifta'ala daga ifta'ala ifta'ala mun san cewa yana daga cikin fi'ilai wanda suke majidai ko نعم wanda suke akalla majidai ne a Da- jihar da kai uku.
eh to ifta'ala din nan yakan zo a gini awan tafa'ulu wanda Na'am.
ma'anarsa ta sharukun ne tarayya kun yi tarayya a wajen fa'iliya da kuma maf'uliya wajen yin aiki da abin da za a aikin duk kun yi tarayya a ciki yakan zuwa irin wannan abun to duk lokacin da ya zuwa irin wannan abun ya zo ne da ma'anar tasharuki na tarayya نعم to wal ainu wawu kuma sai ya zama aininsa na kaman ifta'ala din nan نعم sai ya zama kaman ka ce iftawala ne نعم
to salimat to wannan illar dole ta kubuta walam tu'al ba dama ka illata ta.
na'am dole ka bata haka نعم in dai ya riga ya zuwa irin wannan kamar misali yanzu ifta'ala kagini tafa'ulun daga wajensa نعم kaga ifta'ala kamar ta sha ishtaraka ya zama ta shawarukun matsala نعم ko kuma misali ishtawara ishtawara idan kana aka yi jam'i ka ce ishtawaru نعم wato sun yi shawarce ce ne da juna Na'am.
kenan Mhm.
ko kuma daga saifu ne ka ce istafu wato sun yi dukayya da kansakari kenan da Na'am.
sun jubi juna نعم to to duk wannan yanzu ainihin tunda yana nuna tafa'uli ne dole ne yanzu wannan wawun shi sa ya ce wal ainu wawun ainin ya zama wawi ne to dole ne yanzu kai kamar misali istawafa kaga ista ista ala kenan ko kamar ishtawara ifta ala kenan kaga ainin yanzu duk wawi ne duk anan wajen yanzu idan zaka gini fi'ili na na tafa'ulun nan to dole ne ya zama haka zaka bari shi za a da shi za ka ba dama ka kai yi wani zama ta shawurun yawa duk duk abin da za ka masa ba wani ba wani canjawa da za ka masa na'am Mm.
na'am wani la- wani laharfai ne zaɗe lalistai
kaga wannan a nan wajen ka kamar ya nuna maka kenan cewa idan bai zo da ma'anar tafa'ulun din ba eh kaga za ka iya masa kenan Right, kamar misali yanzu i ita wada na'am ka iya cewa i ita da domin a nan wajen bayan nan ma'anar ta shafi Tafa'uli.
fili ne fili ne guda ɗaya na'am wancan ko ana maganar zan'i ne na'am domin ka ce ita wada haka shi ne kaɗai wanda zai fi wanda zai aiki shi kaɗai ne Na'am.
ya saba da abu na'am wannan ku a an kace ita du su juna suka saba kaga ya zo da ma'anar tasharuki ne tunda shi ma'anar jami'i ne a nan wannan ya zo ma'anar tasharuki ko ma'anar jami'i kaga zai iya samun tasharuki amma filin da ya zo a jinsiga ta Mafrad.
wanda yake eh, me yake suna wanda ya zo a jinsiga na na na- na ga'ibi a ga kawai shi shi kadai ne kaga ba da ma kai magana ta tasharuki a ciki da shi da wato zai tasharuki haka ne to shi ga anan wajen tunda jami'i ne kaga za a iya samun tasharuki a ciki shi za ka ce to ainihin sai ya zama ya kubuta na'am wani laharfai ne zaɗe lalistai sai sai ya wani wani abu kadai na'am yau kuma idan ya zama harafi guda biyu aka same su zan iya tilalo a cikin kalma kwaya ɗaya ne sai ka samu harafi guda biyu kuma harafin illa guda biyu sun zo sun haɗu na'am to su hiya a walau na farkon sai ka sa hashi na'am abin shi ba dama ka ila ne na biyun kuma sai ka mata ila ne na'am abin da ya kamata kenan na'am sai ka sa ka- na farkon ka yi shi kamar misali yanzu ka ce hayayu ko hawayu daga alhawa ne ko alhaya masalan na'am sai ka ce hayayyu kaga ya ga kuma wata yaɗin harafin illa guda biyu sun zo kuma dukkaninsu kowanne daga cikinsu kowanne harafi ne guda biyu za a tilali za- za- kowanne za ka iya masa ya cancanci a yi masa ilali na'am kowanne daga ciki to kowanne yanzu in ka haka sai ka ce to bari ka yi na farkon ai tasirinsa shi kai kai ka bar shi in ya so ka tafiyin na na wannan na sai ka yi ilalin na farko ka yi tafiyin na farkon amma dai mafi cancanta abinda ake so daga shi shine na biyun ka zama kayan ilalin shi na farkon ka yi tafiyin eh haka sai ka ce haya na'am haka shi wancan kayan ilalin ka na karshen kenan eh ko hawa na'am daga hawayu na'am sai ka ce hawa haka na farkon kayan tafiyin sa na biyun kuma kayan ilalin Mm.
to abinda ake so kenan na'am amma wal aka sun kare aka sun kare ya kan cancanta wato aka zo a yi ya zama na biyun yau kuma shine za a yi ilalin ai na na farkon shi ake yi Ya yi ilali, eh amma da galibin wannan din idan ya zo din shi za a ce katin kazan inda yake katin nan ma'ana abin kaɗan yake zuwa Na'am.
ma'ana shi zini kenan shi za na'am ka iya yin wannan kamar misali yanzu gayatu gayatu masala na'am gayatu da gawa gawa yatu masala na'am ga wawi Mm.
ga ya kuma na'am yau kuma sai ka ce yau ba waccan yau za ka yi ilalan ba yau ta farko wawun shi za ka yi Wawun za a yi ilalan ilalan. Mm.
waccan kuma ka tafi yin ta farko sai zama na'am gaya gayatu
shi ne na'am na'am na'am wa ayanu ma akhiruhu ƙarya zai zama ƙarfi da ma ya ya husun kusa isma bisan wajibin wajibin an yi
ayyukan ainihin ma'ahira ma'ahirahu abinda ƙarshensa Tadmida.
tadmida aka ƙara masa ma ya husul isma abinda yake ɗauki suna to wannan ainihin wajibin an islam wajibi ne ya kubuta na'am idan misali ya zama ainihin kalma sai ya zama wawi ne mutaharriki kuma abin da yake bayan sa sai ya zama futuhi ne ko kuma ya ce ta zama mutaharrika abin da yake bayan ta futuhi ne Mhm.
ai a can baya mun yi magana ko na'am mun ce a nan wajen ya cancanta lalle ai kalbi a nan wajen eh ko na'am to idan ya zama da cewa an zo an samu irin wannan kalmar amma sai ya zama kuma a ƙarshen kalmar ta zo da wata alama wanda suna ne kaɗai yake keɓanta wannan abu amma yanzu irin su alifi da nuni masana na'am to in ya zo shi wannan ainihin kalmar wajibi ne an yi sallama ya kubuta ba dama ka ce za ka yi ilahi na'am kamar yanzu misali ka ce jawalanu Mm.
jawalanu na'am to jawalanu da kace kaga wawu ya zo eh bayan sa mutaharriki ne ko na'am to da ai abin da yake gabansa ai yanzu wawun nan dole ne yanzu kamar da shi ya zama alifi na'am ta sai dai ka ce ja la'anu ko Mm.
abinda muka faɗa kenan a farko to an dai wawi an dai harafi ya zo a tsakiya kuma bayan sai zama mutahariki ne Mm.
to dole ne kamar da shi alifi kamar su kala da muka faɗa su kawala da ba da baya muka ce kala da baya ko Na'am.
to a nan wajen ma ya cancanci ko to amma sai ya zama a ƙarshen sa yana da abin da ya cancanci a ƙara wa suna Eh.
shine alifi da nuni Na'am.
don haka ne dole ka bar shi sai ka ce jawala Na'am.
ko hayamanu Na'am.
An gane ko Na'am.
ya cancanta amma akwai shi ma wanda ya zo shazi Na'am.
kamar misali yanzu dawaranu Na'am.
dawaranu ka iya cewa daranu Na'am.
ya zo a matsayin shazi a Na'am.
zai za da ya zo dawaranu wannan wawun inda akwai alifi da nuni a ƙarshe kuma sannan bayan zama tariki ne Mm.
a ga gaba cancanta a mai da shi wayo kamar yadda muka faɗa a nan Mm.
to amma ka iya canja shi kamar da shi misalin ya koma alifi kai kalmar su koma alifi ya zama daranu Na'am.
ta zo da wannan Na'am.
nufin dawaranu ne Mm.
Mm.
غور يا إكلم ميمن ميمن Ni ban نون nuna إذا كان musa مسكنا kiran kaman كمن baccin بطل biza wannan yana magana yanzu kawai kamar ikilabi ne da muke yi kawai a wannan cewa kabla ya Na'am.
ya kabla ba ne Eh.
kafin ba ikil ka Mima.
juya miman miman nuna ka juya an nuna nu- nuni ta koma miman Na'am.
nuni ta koma mimi a yau shine kake wannan idza kana musakkina idan ka zama mai yin sukuni ina misali kaman batta in bisa wannan kuma ba mu gaya maka mun ce maka wai sai ya zama da cewa muttasili ba ko a kalma biyu ne ya faɗa ko kuma a kalma ɗaya ne ko wanne daga cikin nunin sai ka zama ka canza shi Na'am.
ita nuni tana da matukar wahala ka faɗe ta kuma sannan ka faɗi ba a gabanta to duk lokacin da ta zo ta zama sakina to nunin sai ka mai da ita ta nuni kamar man ga kuma batta man da batta Mm.
to zai wahala ka faɗi man ɗin kuma ka faɗi batta to sai ka ce man batta ba kamar ikilabi da muke yi kenan ko Eh, nunin man sakina ba.
batta ɗaya nuna sakina sai ka ce man batta ko kuma in biza in biza ka za a kalma ɗaya ne in biza shi ne kamar fama man bakila ko Eh.
eh in bai laka to kaga wannan in biza shi kuma kaga kalma ɗaya ne nan kuma mambatta Mm.
kaga kalma biyu ne suka Na.
zo kowanne ne da ya zo abin da za ka yi masa kenan shine abin da yake maka wai wani mambatta wanda da ya yanke maka in biza kai ma ka jefar da shi ka rabu da shi wannan wala ya faɗa ke Ka rabu.
da ya yanke maka jefar da shi ka rabu da shi Mm. salamu alaikum Alhamdulillah.